بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الاستفادة وينبغي أن يكون طالب العلم مستفيدا كل في كل وقت حتى يحصل له الفضل وطريق الاستفادة أن تكون معه كل وقت محضرة حتى يكتب ما يسمع من الفوائد حتى يكتب
حتى يكتب ما يسمع من الفوائد فقد قيل من حفظ فر ومن كتب شيئا قر نعم فصل في الاستفادة a wannan fasali zai yi mana bayani dangane da abin da ya shafi neman fa'ida ɗalibin ilimi ya zama a kowane lokaci yana neman fa'ida yana neman daɗi kan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi na baya na ilimi malam ya ce wayan bagi an ya kuna ɗalibul ilimi mustafidan fi kulli waƙatin wayan bagi ya yi kamaci an ya kuna ɗalibul ilimi mai neman ilimi ya kasance mustafidan mai neman fa'ida ne fi kulle wakatin a cikin kowane lokaci da zamanto an yi da ɗalibul ilimi ɗaliban lil fa'idati fi kulle wakatin a kowane lokaci ya zamanto a shirye yake da ya amshi fa'idar da ta fito daga bakin soban shi wannan wanda wannan fa'idar za ta fito daga bakin shi malaminsa ne abokin karatun shi ne almajirinsa ne in dai fa'ida ce to a kowane lokaci shi zuciyarsa da kwakwalwarsa a buɗe take ta amshi wannan fa'ida ɗin daga wajen wanda ya ji ta hatta ya hasula lahul fadlu har dai fadala ta ilimi ta tabbata a gare shi wato da daraja ta ilimi ta tabbata a gare shi wa bariƙul istifadati to hanyar da mutum zai bi ta neman fa'ida shine an ya kuna ma'ahu mihbaratun fi kulli waqatin an ya kuna ma'ahu mihbaratun ya kasance akwai taddawa a tare da shi yana tare da alƙalami fi kulli waqatin a cikin kowane lokaci a magabata dai inda za su je su suna sawa taddawarsu da alƙalaminsu a cikin ajihu da takarda saboda ana cikin wata gwagwarmaya daga sun ji wani abu kirkirkir su hudu taddawa da alkalaminsu irin da yanzu dai za a ga cewa da tijawa suna sa gora a jihu da kowane lokaci in aka tambayi mutum za a iya samun gora a jihun shi to su ma a wancan lokacin ko ka ga mutum da taddawar shi da alkalamin shi a hannu yana tahiya ina za ka ce wani guri ne zani ba gundara su bane zai je shi saboda idan aka zauna ana fa'idantar da juna to idan aka ji fa'ida shi kenan sai a samu wannan taddawa ɗin a buɗe ta ta yi aiki wannan shi ne hanyar fa'ida to amma a yanzu da ke Allah ta'ala ya kawo kusa ya kawo abin da sauƙi shi kenan sai ya zama to a jihunka na gaban riga da bik ɗinka da waɗansu takarrunka ɗin a ciki irin ka zama wani ɗan bariki ɗan bariki an gane da kyau to haka ya kamata wannan ba ɗan bariki ba ne shi ne haka ake son ɗalibin ilimi daga an taba shi akwai biki ce kwarai ku akwai biki saboda shirin ta kwana irin yadda soji ba a raba shi da bindiga ko haka nan shi ma almajiri ba a raba shi da alkalami shi kenan ya raka yawon shi da takarrai shi da biki shi in suka haɗu da wani ya ce to akwai wata fa'ida ku da a ce kana da taddawa da alkalami ga ce a haba ga ta mana ai da ita muke yawo ka ko ka ciro ka ce wannan ga takarra kuma ga bikina ko waɗi a rubuta mun gane da kyau to haka ya kamata ɗalibin ilimi ya kasance a kowane lokaci kawai shi yana cikin shirin takwana ne hatta ya kutuba ma an ta kuna ma'ahu an ta kuna ma'ahu mihbaratun to saboda mihbara dama mu'annasa ce kenan sai ya ce an ta kuna ma'ahu mihbaratun an ya kuna kwa saboda an samu fasil tsakankanin mihbara da ta kuna shi yasa ya zama to ya halitta a ce an ya kuna ina ga akwai waɗanda aka ce suka rubuta an ya kuna ko yawwara an ya kuna ma'ahu mihbaratun kenan wannan bi itibari wujudil fasil baina a ismu yakun wa wa bainaha bainaha wa baina sunha to sai zaman to an ce an ya kuna amma dama an ta kuna ma'ahu mihbaratun taddawa ta kasance a tattare da shi fi kulli waqatin a cikin kowane lokaci hatta ya kutuba ma ya sama'u min alfawaidi hadde ya dinga rubucewa dukkan abin da ya jiyo daga bakin yan uwan shi na fa'idoji faqad qil haqiqa an fada aka ce man hafiza farra dukkan wanda ya haddace wani abu ka haddace wani abu ne to farra wataran za ka nemi wannan abin da ka haddace ka rasa shi zai iya yiwa ka yi wa guri hadda mai kyau ka yi wa wani littafi hadda mai kyau amma saboda rashin bibiyar ka wannan guri din wataran idan kana karatu ka ce wannan gurin kamar mun taba haddace shi ba kada ga cewa wani ya zama gangaren gwani a alkur'ani amma idan ya sake shi baya karanta shi wataran idan yana karatu zaka ce wai wani ne ake mishi tanta a qur'ani to ya haba wani ba saboda shi duk wanda ya haddace wani abu sai ya zamanto ya yi sakaci da shi to lokacin zai neme shi ya rasa shi amma wa man kataba shay'an zarra dukkan wanda ya rubuta wani abu ya aji karra wannan abun zai tabbata in shekara ashirin kai ko ka rubuta takarda ka mata wasu li kayi kaza kayi kaza in ka je ka ɗauko ta ba za ka samu ƙari ba ko rage a cikinta yanda ka rubuta din nan a wancan lokacin har mamaki za ka rika cewa wannan rubutu na ne ce Allahu akbar ka raka mamaki ce gashi nan dai wannan abun haka ne mun gane da kyau shi yasa yana daga cikin fa'idoji na rubuta abu saboda wannan shi zai sa maka yaƙini akan cewa abin da ka haddace din daidai ne wani lokacin in zamanto haddace a kawo kake yi amma ba ka da littafi to wata ran sai ka raka ta babar to ni wannan a gurin kaza ne ko ba kaza ba ne amma idan ka je ka leka asalin za ka samu yaƙini cewa dama abin da kake da yaƙini a kan shi wannan gurin alhamza ce ba an bakiyoyi ba ne shi kenan sai a huce gurin in gurin an bakiyoyi ne kai alhamza haika ce to ka gyara haika mai doshi alhamza din da sauransu dai mun gane da kyau na'am وقيل العلم ما يؤخذ من أفواه الرجال لأنهم يحفظون أحسن ما يسمعون ويقولون أحسن ما يحفظون
وقيل akace al'ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal wato ilimi hakikanin ilimi tsagwaron ilimi shine ma yu'khadhu abinda ake koyansa min afwahir rijali daga bakin gwarasuna daga bakin ƙwararru malamai gwanaye wannan shine ilimi ba wanda za ka je ka buɗe littafi ka koya ba da kai sai littafi ilimi ana koyon shi ne daga wajen bakin malamai ba daga cikin littafi ba wannan hawwal lughatu haqqu man talab wal akhdhu min ash-shuyukh la min al-kutub kamar da ban wato imamu suyudi ya faɗa cikin alfiya to don haka ilimi ana koyon shi ne daga wajen malamai ƙwararru gwallai li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un saboda cewa su waɗannan malamai gwannai sun kasance suna haddacewa mafi kyawun abin da suka jiyo daga bakunan malumansu wa yaquluna ahsana ma yahfazun sannan kuma suna koyar da mafi kyawun abin da suka haddace da wato gwal ne cikin gwal kenan malamai mafi kyawun maganganun da suka jiyo daga bakunan malumansu su ne suke haddacewa to bayan haka idan suka tashi za su koyar da ku suna koyar da ku ne mafi kyawun abin da suka haddace daga cikin abubuwan da suka haddace idan akwai fudul ba sa isar da shi zuwa gare ku don abin da zai fito daga bakinsu gwal ne gwalagwalai ne wanda suke na albarka gwalagwalai ne wanda suke na ilimi na'am
وسميت الشيخ الإمام الأديب الأستاذ زين الإسلام المعروف بالأديب المختار يقول قال هلال بن يسار رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه شيئا من العلم والحكمة
فقلت
فقلت يا رسول الله أعيد لي ما قلت لهم فقال لي هل معك محضرة فقلت ما معي محضرة فقال يا هلال لا تفارق المحضرة فإن الخير فيها وفي وفي أهل وفي أهلها إلى يوم القيامة.
وسمعت الشيخ الإمام الأديب al'imam azzarnuji ya ce na ji babban malami shugaba al'adib wanda yake babban malamin adab al'ustad malami zainal islami ado na musulunci al-ma'arufa bil'adibil muhtar wanda ya fi shahara wanda ya fi sanuwa da al'adibil muhtar babban malami na adab wanda yake al-muhtar na ji shi ya ƙulu yana cewa ƙala hilal ibn yasar hilal ibn yasar ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama ce na ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin mafarki na ga ma'aiki ina barci na yi mafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu li ashabihi shay'an min al-ilmi wal hikima yana koyar da sahabban shi wani abu na ilimi da kuma hikima mafarkin ma'aiki ne a cikin wannan mafarki da yayi sai ya ga ma'aiki yana zaune yana karantar da sahabbai ilimi yana karantar da su hikima shi kenan ya ce shi kuma abubuwan da aka koyar ɗin bai rike su ba faƙultu sai na ce ya rasulallahi ya farin jakada a idili ma ƙulta lahum ka maimaita min abin da ka koyar da sahabban naka ka maimaita min abin da ka gaya musu faƙala li hal ma'aka mihbara sai ya ce da ni malam hilalu shin akwai taddawa a tare da kai kana tare da taddawa wanda idan ina faɗa maka za ka dinga rubucewa abin da nake faɗa ɗin faƙultu ma ma'i mihbaratun na ce babu taddawa a tare da ni ba ni da taddawa faƙala ya hilal la tufariqil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yawmil qiyamah yace hilalu abinda nake faɗa maka kada ka kuskura ka rabu da taddawa ka dinga yawo da ita ka dinga yawo da bik da kowane lokaci idan aka taba ka ko a ajihunka na wanda za a samu bik in ba za a same shi ba ma a nan kin ko a na wanda za a same shi ko a na dama ko a na hagu manzo Allah ce fa innal khaira fiha haqiqa alkhairi yana cikin riko da taddawa alkhairi yana cikin riko da bik wa fi ahliha da kuma ma'abuta tawwada ila yawmil qiyamati har ya zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda zai zamanto da kowane lokaci tare da shi akwai bin za a ga cewa akwai lokacin da aka bukatu zuwa ga wani abu idan yana nan zai ɗauka ya bayar radda baya nan kuma a leƙa a yi tiriyan tiriyan a shiga a huta a ga cewa ba big din nan to ya kamata a ce mutum ya dinga yawo da big musamman in ka ji fa'ida ko kana sauraron karatun wani malami ya kawo wani hadisi wanda kai baka zo kan shi ba ka rubuce shi kirkirkirkir ka rubuce shi ko ya faɗi wata maganar wani malami wanda tana da kwai tsada kai ma kana buƙatar ta shi kenan ka dakatar da wannan karatu da kake saurara ka sa mai pause ka dako takarda da big ka rubuce abin da ya faɗa saboda ka rike shi mun gane da kyau na'am ووصف السلول الشهير حسام الدين بن هود شمس الدين أن يحفظ كل شيء كل يوم شيئا يسيرا من العلم والحكمة فإنه عن قريب يكون كثيرا واشترى عصام بن يوسف قلما بدينار ليكتب ما سمعه ليكتب ليكتب ما سمعه في الحال في الحال فالعمر قصير والعلم كثير
to shikenan wa wassa as-sadru shahid as-sadru shahid Husamuddin wa wassa ibnahu yayi wa ɗansa wasiya shine Shamsuddin sunan shi Shamsuddin yayi wa ɗanshi wasiya Shamsuddin an ya hafaza kulla yawmin shay'an yasiran min al-ilmi an ya hafaza shay'an yasiran ya dinga haddacewa wani abu ɗan ƙanƙane min ilmi na ilimi kulla yaumin a kowace rana daga cikin ranaki wannan husamuddin ya yi wa ɗanshi wasiya shamusuddin a kowace rana ya dinga haddacewa karatu ɗan kaɗan kada ya kwashi da yawa ya dinga haddacewa karatu ɗan kaɗan wali hikimati sannan kuma ya dinga haddacewa wani abu wanda yake ɗan kankane na hikima fa'innahu an ƙaribin ya kunu katsiran wato haƙiƙa wannan abin da mutum zai dinga haddacewa ɗan kaɗan to ba da jimawa ba ba da zamanin ƙaribin bayan zamani makusanci ba da jimawa ba ya kunu kasiran wannan abin da yake haddacewa zai taru zai zama da yawa idan a kullum za ka dinga haddacewa kunya ɗaiɗai a kullum za ka dinga haddacewa kunya ɗaiɗai idan ka yi sati guda kana da kwai kunya biyar da ka haddace alhamis da juma sai ka yi ta murajansu yanzu idan ka yi sati biyu kana da kunya goma da ka haddace alhamis da juma kwana hudu duka sai ka yi murajansu idan ka yi sati uku kana da kunya goma sha biyar a wata ɗaya kunya ashirin gare ka za ga cewa ashirin ashirin sau goma sha biyu za da tashi wajen ɗari biyu da arba'in wannan a shekara kenan za ka haddace kunya ɗari biyu da arba'in kunya ɗari biyu da arba'in safa nawa za ta kashe za ga cewa to wannan ɗoki ɗaiɗaya da ake cewa ba ta barin baga ita take sawa mutum ya tara karatu kaɗan-kaɗan ɗin nan da ake tafiya a kai shi yake sawa mutum ya haddace abubuwa da yawa ba wai rana ɗaya ba ne yake haddacewa duka idan ya haddace kunya ɗaya ce hallu allah nuna mana gobe idan ya haddace kunya biyu ce safaha ɗaya ya haddace allah nuna mana gobe sai ga cewa littafin da baka tunanin cewa za ka iya haddace shi idan ka sa tsari sai ga cikin shekara guda ka yi haddada baka taba tunani za ka yi ba a kullum in za ka raka haddace a safaha safaha a sati ka haddace safaha biyar in kai lissafi a shekara safa nawa za ka haddace safaha 240 za ka haddace mun gane da kyau safaha 240 za ka haddace to safaha 240 akwai littattafan da suke ba wannan yawa za mu ga umdatul ahkami wannan da muke karantawa ba ta kai wannan safaha din ba za mu ga ta'alimi da muke karanta bai kai wannan safaha din ba da ta'alimi da umdatul ahkami dukansu idan aka hada ba su kai rabin wannan ba su kai ba wannan safa hada duka ba su wuce rabin safa hadin nan ba 240 kenan 120 go to ba su wuce ba rabi da da kwata mun gane da kyau saboda ina ga umdatul akami ba ta wuce safaha 80 to safaha 80 idan ka dora ta akan safaha 60 sai ya baka nawa 140 kenan za mu ga cewa akwai wani karin safaha 100 a gaba to ka hada ta'alimi ka hada umdatul ahkami ka hada al'arba'un an-nawawiyya waɗannan dukkaninsu ba sa huce safaha 240 dukkaninsu zaka iya haddace su a shekara guda kuma idan kai karatu dan a hankali din nan kadan kadan kadan kadan kadan to rashin tsari da rashin tsarawa kai lokaci irin su riyadu salihin irin su bulugul maram duk a shekara guda mutum yana iya haddace su ya yi hadda mai kyau idan ya ɗauka a kullum-kullum zai dinga haddacewa kaɗan-kaɗan sai ya zamanto cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shekara biyar ya yi karatun da za a dinga cewa ma wannan a shekara hamsin ma mutum biya iya bayan wannan karatun saboda tsarin da ya bi matakin da ya bi wajen hadda ba matakin da zai takura a kan shi ba ne in suka haɗu da mutum rana ɗaya in yi wata magana a hadisi ko wata magana a fiƙi ko wata hece wai wannan yaron ne yake da wannan karatun shi bai san ba lokacin da yake harra din ma kaɗan kaɗan yake biya na karantawa na mun gane da kyau washtara isam bin yusufa qalaman bi dinari isam dan yusuf Allah ta'ala ya ji kansa da rahama washtara qalaman bi dinarin ya siyi alƙalami guda ɗaya tal ya siyi biki guda ɗaya tal bi dinarin da dinari guda wajen jaka 120 a yanzu na ga yanzu ka je sayan biki aka ce wannan bikin nawa aka ce maka 150 aka ce kai ku riƙe kayan ku bikin dala 20 muke sayan shi a garin mu to amma su saboda malamai abin da suke kallo abin da za su rubuta din kimar abin da za su rubuta din suke kallo in dai mutum yana da kuɗin da zai siya to ko nawa ne in ka siya baka faɗi ba saboda kai zaka amfana da abin rashin sanin kimar abin da za ka yi da shi shi yake sawa ya hudda maka son siyan wannan abin amma in ka san kimar abin yanzu mutumin da ya je siyan littafi ya ta littafi aka ce mai jika ɗari uku shi yanzu jika ɗari uku jari ne ko gudawa su kutun babban da ba wani ya yi jari wani sai ya fara siyan littafin to amma da ya san gwalagwalan maganganun da zai tsinta a cikin wannan littafin masu albarka da ya fifita ko ɗari shida ne ya siye shi mun gane da kyau na liyaktuba ma sami'ahu fil hali saboda ya dinga rubucewa abin da ya ji nan take don fal'umuru kasirun wal ilmu kasirun rayuwa gajera ce rayuwa ba ta da tsawo amma kuma ilimi yana da yawa ta haka iya abin da ya ji na fa'ida yana rubuce shi kai tsaye na'am فينبغي ألا يضيع الأوقات والساعات ويغتنم الليالي والخلوات عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال الليل طويل فلا تقصره بمنامك والنهار مضيء فلا تكدره بآثامك shi kenan fayan ba zai Allah yudai al'auƙata wa sa'at ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi kada ya tozartar da lokutansa da awoyinsa cikin ayyuka wanda suke na banza abin da ake so ga ɗalibin ilimi shine awoyinsa da lokacin shi ya zamanto suna da kwai daraja ya san kimar lokacin shi saboda idan ya zamanto baka san ba kimar lokacinka baka rike ba lokacinka da daraja sai ya zamanto lokutanka gabaki ɗaya awoyinka suna ta tafiya amma kuma baka fa'idantuwa da komai na addini na musulunci wa yaghtani layaliya wal khalawat sannan kuma hakanan musulmi yana da kyau a ce ya dinga ribatal darare da kuma lokacin da yake shi kadai ne al khalawat wannan ya kamata yan uwa mu saba wa kanmu zama mu kadai kada ya zama to kullum ka ce kai in dai a gida kake kai ɗaya shiru kake ji kirim kama an turo maka mutuwa ya zama to in kana zaune a ɗakinka a cikin a turakarka ya zamanto ka ɗebe kewa tare da karanta littattafai ya zamanto zamanka tare da littattafai ya fi yawa sama da zamanka tare da 'yan uwanka amma in ya zamanto in ka zauna a cikin ɗakinka da kai sai littattafai ji kake shiru babu mai magana to kai ne baka magana saboda akwai masu magana a ciki akwai littattafai kana buɗewa karanta su za ka yi kuma za su yi tunatar da kai abubuwan da wanda yake zaune a cikin jama'a ba zai san su ba mun gane da kyau to haka ya kamata a kowane lokaci mutum ya dinga ribatar darare darare dinnan da muke gani masu wuciya da gudu dinnan tamurru bin al'ayyamu tattara wa inna ma nusabu ila al'ajali wal ainu tanzuru fala ailun zaka shababu alladhi mada wala za'ilun hadha al-mashibul mukaddiru mun gane da kyau an yahya bin mu'adin razi wato an amso magana daga yahya dan mu'ad ar-razi annahu qal haqiqa wannan bawan Allah yace al-lailu tawilun dare yana da kai sau zaka samu dare wani kusan awa goma yake wani awa goma sha ɗaya yake wani awa goma sha biyu yake kaɗan ne zaka samu daren da baya kaiwa awa goma wani za ga har awa goma sha hudu yake irin dararen sanyi za ga yana da kwai tsawo sosai wani lokacin tun karfe shida rana take fadawa amma rana ba za ta fito ba sai wajen karfe bakwai za ga cewa ko tun wajen karfe biyar da arba'in rana ta fada amma sai wajen shida da arba'in rana za ta fito za mu ga wajen awa goma sha uku gare mu to dare yana da tsawo falatu kassirhu bi manamika kadda ka gajarta wannan daren da sumbatunka na barci kada ka je ka dinga sheka barci idan aka tashe ka sallah su ka ce har lokaci yayi dai kana barci kai kwa ko kuma ka je ka cika dare da yawon ka na banza idan ka zo ka kwanta kuma aka tashe ka kace yanzu wuri ne kace barci bai ishe ka ba to kada ka lalata wannan dare din wannan haru mudai'un yace yini shi kuma yana da kwai haske mai haske ne kuma mai haskaka wa mutum fitilar da zai gani ne ya bauta wa Allah don haka falatu kaddirhu kadda ka gurbata wannan yinin naka bi a tsamika da laifuffukanka wanda kake aikatawa kada ya zamanto yanzu ne din yanda yake da haske kai kuma ya zama mai duhu a gare ka zamanto wuri ne mai duhu ga bawan Allah shine bawan Allah ya je ya shantake ya aikata sabo a cikin wannan yinin da haka yanda yake da haske to kai kokari in baka kara mai haske ba to kada ka fice mishi hasken nashi mun gane da kyau na'am وينبغي أن يغتنم الشيوخ ويستفيد منه وليس كل ما فات يدرك كما قال أستاذنا الشيخ الإسلام رحمه الله عليه كم من شيخ كبير أدركته وما استقبضته وأقول على هذا الفوت منشئا هذا البيت لهفي على فوت التلاقي لهفا ما كل ما فات ويفنى ما يلفى آه، ويفنى يلفى باب ما دنا نعم وينبغي أن يغتنم الشيوخ wato ya yi kamaci ga ɗalibin ilimi ya zamanto yana ribatal zuwa guraren zama majalis na dattijawa manya dattaku waɗanda suke sun gajiya sun ga yau irin 'yan shekara hamsin sama da shekara hamsin wanda suke karantarwa to mutum ya ƙoƙari ya ribaci yin karatu a wajensu wa yastafi da minhum ya dinga neman fa'ida daga wajensu ya dinga neman ilimi a wajensu je shi ya zauna ko karatun shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma zai a wajensu to ya ƙoƙari ya je don wa laisa kullu ma fata yudraku kullu ma fata laisa yudraku ba duk abin da ya kubce ba ne ake iya riskai shi akwai abin da idan ya kubce maka in ka bi shi da gudu za ka kamo shi amma akwai abin da idan ya kubce maka in wani irin gudu gare ka in gudun fanfalaki za ka yi bayan da za ka kamo shi a gudun fanfalaki in shi za ka yi ba za ka kamo wannan abin da ya kuce maka ba yanzu din yanda lattijo ya kai akan gudu ba zai iya kamowa kuruce shi ba kuruciya da ta huce ko bayan da za a ya maido ta sai dai ya yi iya ta ta fama ya yi ya sha wayan boye ya kaza ya kaza shi dai kawai baya so a ce mishi ya tsufa ya ci nama ya yi kaza ya ce shi a mishi kaza a mishi kaza sai burushe ta sai kaza sai kaza to wannan yarinta da ta tafi ko ta tafi in wani irin abinci zai ci ba za ta dawo mai ba zai dawo mai da rayuwar shi ba ta da kuruciya in ta tafi ta tafi to don haka ba kowane malami ba ne idan ya kau ake iya samun wanda zai ci gurbinsa shine walaisa kullu ma fata ba dukkan abin da ya kubce ba ne yudraku ake riskai shi ba kowane malami ba ne idan ya kau za a iya samun wanda zai iya cin gurbin shi idan baka fa'idantu ba da malamin da kake kyautata mai zato dattijan arziki to duk lokacin da aka ce ya kau to kai kuma za ka yi nadama akan abubuwa da yawa na alkhairi da suka kuce maka daga wajen wannan malamin kama fara ustazuna shekul islam kamar yanda malaminmu dattijan musulunci rahmatullahi alaihi jin kan allah ya ƙara tabbata a gare shi ya ce kan min shaikhin kabirin adraktuhu da yawa dattijo wanda yake mai girma malami a daraktuhu na riske shi amma wa mastakhbartuhu wato ban nemi baya zantar da ni labarai na magabata ban nemi baya zantar da ni wato hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama gane da kyau ce da yawa daga cikin malamai wanda na haɗu da su dattijawa ne amma yanzu sun rasu ban je na yi karatu a wajensu ba ban je na fa'idantu da su ba saboda wannan yana faɗar haka ne akan nadama wa qulu ala hadal fauti sannan kuma ina faɗa akan wannan abin da ya kubuce min na rashin yin karatu a wajensu mun shi ana hadal baita ina mai kirkirar wannan baiti ina mai cewa wannan baitin lahafi ala fauti talaqi lahafa ma kullu ma fata wa yafna yulfa yace lahafi yace ya nadama ta ki zo ki yanzu lokacin ki ne ala fautit talaqi akan kubcewar haduwa da manya-manyan malamai wanda ya dace a ce na tafi na je na yi karatu a wajensu amma kuma na yi wasa da dama ta har suka koma zuwa ga Allah lahafan tsananin da dama ta ma'ana lahafi ya hasrati ya nadamati uhuduri hadha wa batuki ya nadama ta ki zo ki yanzu lokacin ki ne ki zo mu tattauna da ki ala fautit talaqi akan kubcewar haduwa da waɗansu daga cikin dattijawa na arziki wanda na haɗu da su amma kuma haduwar ta da su ban fa'idantu ba da ita yanzu akwai wanda za a ga cewa inda za a ce mishi ga wannan malami yanzu ta ransa zai tafi ya karatu a wajen shi misali mutum nawa wanda suka yi rayuwa da su sheikh jafar mahmud adam Allah ji gansa da rahama a irin garin Kano wanda sun zauna a lokacin nan malam Ja'far yana da rai amma ba su je suka fa'idantu da shi ba wanda kuma a lokacin suna kusa da shi amma daga ba kuma suke nadama mutum nawa za a gani mutum nawa wanda yana zaune a zandar amma bai je ya karatu a wajen mala amadu ba mutum nawa wanda yana zaune a nan bai je ya karatu a wajen irin su malam usman mai lafiya ba wanda a lokacin su ne wanda suke gwannai bangaren abin da ya shafi fiƙi ta malikiya musamman bangaren littafin muhtasar amma akwai dattijawa manya wanda a wannan lokacin ba su yi ba amfani da damar su suka je suka yi karatu yanzu akwai irin manyan malamai irin su liman sani wanda za a ga cewa akwai abubuwa da yawa wajen sakaci da muke wajen yin karatu a wajensu wanda wannan shi ma irin yadda suka zamanto habaru kana wataran sai mu yi nadama idan ba mu je muka yi karatu ba muka je muka nemi fa'ida a wajensu to wataran in damar ta kubce mana sai mu yi kuka a kai mun gane da kyau to wannan shine abin da yake faɗa yace ma kullu ma fata ba dukkan abin da ya kubce maka bane wa yafna ya kare yulfa kuma ake same shi ba duk abin da ya tafi bane kuma yake dawowa fa kar kai tunanin cewa a malamai ai yanzu akwai wanda a gama za a ihe su kace dan bin yi karatu a gurin wani ba akwai wanda zan yi a gurin su ba kowace kujera bace in me ita ya gusa wani yake iya cinya gurbinta akwai kujerun da kai ka san cewa har a yanzu ba a samu wanda ya zauna a gurin mutum nawa wanda ka san cewa yana da ilimi amma kuma ya koma ga Allah ba a samu wanda zai ci gurbin kujerarsa mutum nawa a garinku a ƙasarku a waɗansu ƙasashe wanda ka sani mun gane da kyau na'am قال علي كرم الله وجهه إذا كنت في أمر فكن فيه وكفى بال- وكفى بالإعراب عن علم الله خزيا وخسارا واستعيذ بالله منه ليلا ونهارا
malam ya ce qala aliyun karramallahu wajahu ali ibn abi talib Allah ta'ala ya girmama huskar shi yace idza kunta fi amri idan ka kasance a cikin wani al'amari kana so ka samar da wani al'amari daga cikin al'amurra kana so ka zamanto dan kasuwa kana zuwa kasuwanci ko kana zuwa kasuwa kana so ka zamanto ɗalibin ilimi kana zuwa makaranta to fa kun fihi ka kasance a cikin wannan al'amarin kada ya zamanto kana wasa a ciki in ka ce kanka kai in ka mai da kanka ɗan kasuwa to kada ka da- ka dinga mata shan ruwan tsuntsaye sai ka ga dama za ka tafi wata ran sai ka yi salal a zuhur a gida sannan ka fita kasuwa in ka je kuma la'asar halwata mai doka gida ba za ka yi sabuko ba ka yi jarumta ka tafi da wuri ka je ka nemi albarkar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya addu'a ga waɗanda suke fita da wuri sannan kuma ba za ka ɗauki haƙuri ba idan ka je ka dukkan waɗansu ƙalubale da za ka haɗu da su a cikin wannan kasuwancin naka ba zai sa ka wasa kasuwanci hakanan idan kana karatu kada ka dinga yi wa abin shan ruwan tsuntsaye ka zo makaranta yau sai ka ga dama hallo wata ran ka zo ka in wani uzuri ya girma maka wani kuna wata sabga wanda ba ta taka kara ta karya ba auren wata kanwulku wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da ita karamin wani yayanku ana wata sabga a jiran ko wannan duka ba uzuri bane wanda zai hana ka zo kai karatu na awa ɗaya awa biyu yan wani ai da safi aiki in dai ba lokacin bane ya faɗo dole sai an buƙace ka a wannan lokacin a irin lokacin da Allah ce wai zaɓa imtun fantashiru idan a wannan lokacin ne ake karatu to kaga rabon abinci ba an gama rabon abinci ne ma za a tafi karatu da a ce baka je makaranta baka yi washi gwanda a ce baka yi nazari ba ne ka je ka ko baka yi nazari ba wannan zai sa in ka zo kana nazari wata ran waɗansu maganganun da aka faɗa a makaranta za ka iya tuna su amma in ya zamanto saboda ana ɗauka a salula da sauransu za ka yi amfani da cewa tun da ku za ku tafi in kuka je in kuka ɗauko ni na tura na saurara albarkar ba zai ba za ta zamanto ba daidai da wanda shi zai je shi ya saurara ya zauna a yi karatun a gaban shi mun gane da kyau shine idan dai har ka kasance a cikin al'amari to ka kasance a cikinsa yanzu wani ɗan kasuwa ne yanzu an ce mishi za a mai cinikin jaka goma a irin shago wanda yake na namu ne na yaku bayi zai samu ribar jika goma da ana samu ƙarƙanan shi koyan shi a ce ba zai tafi ba Hmm? to ga ko tashi shi zuwa zai yi buɗe to haka home ilimi yake fa in kai lissafi yanzu in ɗan kasuwa ya maka lissafi ya ce to hushi wa abin da yake samu a kullum fa in ya ce zama zai yi tsawon sati guda wani za ga ko zaman sallah ko wala wani bakin shi ya kwana biyu kwana uku wannan da ake ce a yi wani lokacin shi akan gwiwa ne yake sai ki yana dalili wannan kwana uku amma banza kawai to amma shi yanzu shi almajiri mai neman ilimi shi aka ce an ba da sati guda mata yake wallahi mala ya takura sati guda kadai ina wani ya ba mu sati biyu ma mu huta in kai lissafi abin da yake kubcewa cikin waɗannan cin kwanaki shi da ke ya san kuɗi ne yake lalawa takarda ce yake lalawa shi yasa ya san muhimmancinsu ko kuma maganganun da kake karanta ba ka san muhimmancin su ba shi yasa kake ganin cewa sati ɗaya da aka bada yayi kadan na hutu sai an bada ko sati biyu ko uku wani lokacin har sai ma an manta da ana karatu da ba a dawo ba haka an gane da kyau inda ka kasance a cikin al'amari to kawai ka tsunduma cikin shi an gane da kyau in aka ce in kana shan giya ko ka sha ta ɗari ko ko ta nace ake sha ta dubu to yi karatu kace a sanka a cikin tsandun kar ka raka irin yi mishi shige yau ka shiga gobe ka ki shiga sai zaman to wanda suka shiga kawai tsundum kawai za a ga cikin ɗan lokaci kaɗan sun sun huce ka kai ko huto baka iya ba a cikin ruwan amma su kuma sun koyi fedale sun koyi kaza sun koyi kaza saboda su abin gaskiya suka bashi an gane وكفى بالإعراض عن علم الله تعالى خزيا وخسارا الإعراض عن علم الله wato bijirewa ga barin ilimi na addini na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isu ya zamanto khizyan wato tabewa ne ga wanda ya bijirewa ilimi na addinin Allah wa hasaran da kuma hasara wanda take mai girma a wannan gida na duniya da kuma gida na lahira mun gane da kyau wato bijirewar da mutum zai yi wa addini na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ishi ya zamanto taɓaɓɓe wannan mutumin ya zamanto hasararre duk wata riba da zai samu a wannan gida na duniya inda ya karkace ya bijirewa karantarwa ta addinin allah ko wannan mutumin taɓaɓɓe ne kuma ya hasara duniya da lahira saboda karantarwa ta addinin musulunci don ita allah ta'ala ya halitta baya saboda ka koyi yanda ake bauta mishi kuma ka bauta mishi idan baka koyi ba yanda ake bauta mishi din yanda ka kai akan kokari ba za ka bauta mishi ba yanda yake so saboda bautar akwai yanda ya koyar da ita yanzu kawai daga nan ka tashi ka yi shiru ka ce kawai sari sau ka ce ka tafi adamawa ka ce baka tambayi ba kowa kawai ka hau mota in aka kai ka wannan garin ka ce a kai ni garin wannan ba wani kawata kake a kai kawai garin da ya zo bakin ka ne kake ce a kai ka in ce kawai haka ya ka samu adamawa ba tambaya ba kawai ba tambaya ba za ka yi wace ce motar adamawa mene ce kawai in ka kai dai mu je mu garin da za ku in aka je ki an yi so nawa nawa ne kuna aka bada yanzu kake gani a wata ɗaya za ka isa adamawa wata yi lahi kama kariya wace wacen naka sai ka zo ka huce ba ta cikin da ka zama ma ita ce idan ana yan adamawa su zanko da kuma ka zanko an gane da kyau to haka nan bautar Allah take in ka ce za ka bauta wa Allah a rabɗe to shi kenan sai ka bauta mishi gashi gurin da ya kamata ka tsayin ka ki tsaya sai kayi gaba kuma sai a watsa su maka kayan ka to haka ita ibada take ibada bai kamata ba a ce har yanzu mun mai da kanmu irin inna wace da na'a ba ana ka zalika ya fa'aluna yanda muka tashi da shi wace ba za mu je mu yi ilimi ba kawai iya abin da muka gani shi za mu yi aiki da shi a akwai abubuwa da dama wanda ya kamata a ce mun san su wanda idan muka san su wannan su za su ba mu wayewa wajen bautawa Allah ta'ala akan basira amma duk lokacin da zai zamanto muna wawuya muna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan yadda muka ga dama bayan da muka koya ba wani addinin yana cikin hatsari da kyau da kyau na wasta billahi minhu ka nemi tsari Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka kariya dangane da abin da ya shafi bijirewa karatun addini na musulunci lailan wa naharan dare da rana na'am
ولا بد لطالب العلم من تحمل المشقة والمذلة في طلب العلم وتملقه مذموم إلا في طلب العلم فإنه لا بد له من التملق الأستاذ والشركاء وغيرهم للاستفادة منهم قيل العلم عز لا ظل فيه ولا يدرك إلا بذل لا عز فيه وقال القائل أرارك نفسا تشتهي أن تعزها فلست تنام العزة حتى تذلها نعم malam ya ce wala budda li ɗalibin ilimi ba makawa ga mai neman ilimi dole ne ga mai neman ilimi min tahammulil mashaqqati na jurewa wahalar da zai haɗu da ita a cikin neman ilimi wannan dole ne duk wanda ya ce zai yi karatu kowane irin karatu ne za ka yi a ƙari iya ɗalme maka jinde a gidanku sai ka haɗu da wahala saboda karatun shi bayan da za a ce kawai a buɗe kanka a zuba maka shi duk yadda aka kai akan ɗalme maka jinde ya dai a ce ka zauna ka yi ta bibiyawa ka haddace to wannan bibiyawar da haddacewa a nan matsalar take an gane ko a nan matsalar take a yi ta iya ɗarme maka gindi da sauransu amma in ka zo ka bayan da za a yi karatun nan ya shiga sai ka yi to wajen zama yin nan shine wahala to don haka dole ba makawa ɗalibin ilimi ya zama to yana jure wahalar da zai haɗu da ita a cikin karatu wal mazallati fi talabil ilimi da kuma yasar da kai a lokacin da mutum yake cikin neman ilimi ya zama to kana yasar da kanka kada ka zamanto mai takabburanci mai daga kai kana ɗalibin ilimi kana daga kai ba kai ba karatu ko yin hannun riga da shi wata malluku mazmumun illa fi ɗalabil ilimi malam ya ce lallashi mazmumun wannan abin zargi ne ka bi mutum ka dinga lallashin shi kana lallabarsa abin zargi ne wannan illa fi talabil ilmi face dai a cikin neman ilimi fa innahu la budda lahu min at-tamalluqi lil ustazi wash-shuraka'i wa ghayrihim lil istifadati minhu fa innahu haqiqa yadda lamarin yake la budda lahu ba makawa ga dalibin ilimi dole ne a gare shi min at-tamalluqi ya zamanto yana lallashi da bi a sannu sannu da lallabawa lil ustazi ga malamin sa zamanto da kowane lokaci yana lallaba malamin nashi yana mashi dubara yana kokari idan ya ga cewa malamin mai son cin nama ne in ya tashi in ya zo gidan malamin bayana a ce bishiyar ya tafi guri kaza gobe ya tafi guri kaza shi ke da ya lallashe shi irin na yaro in kana so ku saba da shi in za ka zo kullum ka rika zawa da halawar ka ko ka zo da halawa ta biye da in ya zo in ka zo ka yana kin zawa gurin ka in kana ba shi halawa da ka zo ko baka zo da halawa ba nan gurin ka zai zo shi ga baban shi ga yin shi ga kanan shi ga kanan mamban shi ga kaza ga kaza ba zai zo gurin kowa ba kai sani saboda wani abin da ka saba yi mishi shikenan shi ma malam mai in ka san mai dan shi shine shi shine ne shikenan in zaka zo ka dan kumso tsiran ka leda kene ka kawo ka yadda mishi tsire ya ce ji daɗi to yanzu gobe ko yana da wani uzuri malam ka hutu ya ce eh akwai wanda nake zume za mu yi karatu ka lallashe shi yanzu ka zo na shi ya maka karatu zai huta to duk da baka zo ma da tsire ka zaro shi ne ka yi karatu mun gane da kyau sannan kuma irin abin da ya shafi in kasancewa wannan malamin mutum ne wanda yake mai son cin goro wani lokacin saboda cin goro sai ya hudda shi ya je shi fada ganin ka raka samu a goron ka kawo in za ka zo ka na san dai in ya cinye dai akwai wanda zai zo mishi da shi to ba zai yi ba wasa da wannan lokacin naka mun gane da kyau sannan in Allah ya jarrabe ka da malami mai wace wace ya ce maka mu gama a guri kaza mu yi karatu gobe ya ce maka mu gama a guri kaza mu yi karatu jibi ya ce maka mu gama a guri kaza mu yi karatu kada wannan ya saka fasa karatu sai kawo ku yau mu ne hal a babbar tirar ku muke karatu ba ranar na kira yi sai sun je su fada can suna bakin addu'a ta babbar tirar mu shiga babbar tirar mu yi karatu ka ce rannan kuwa ya ce ba da shi a MBC ina da zama da me yake ne ma'ana wanda ranka ji ya ce tana jarran cewa na sana huta ka je ka can to dai ka yi haƙuri in gangare ce ba ka je ka inda kana da abu hawa je ka inda kana da ba kawai tafi in ya ce kwaɗa abin na rikawa kwaɗi ya haƙuri kai kai ba ka san yawan abin da kake karanta ba haka na abokin karatunka Allah ta'ala ya haɗa ka da abokin karatu mai a wace a wace to idu bara ka tsaye da kahoshi yi dabara ka tsaye da kawo shi ta hanyar yi mishi wani dan alheri alheri kaɗan kaɗan in za ka je kayan a gidan kwanan su ne in za ka je wata ranka sima kalkale da ɗaya da sarnin in ka je ka ce wannan da Allah ba a kamar ku ta dawo mu nan da kaɗan kaɗan da ya ce wannan ni ko wani ya gaya mishi hatiya da zai je shi can ya zauna a wuni saboda a ci abincin rana kai kawai in wani zai zo shi mani kawai na hasu zuwa da sardin mu muke cin abinci wani ya zo shi kaga shi kenan a wuce wannan gudun saboda ka fa'idantu kai ko wannan fa'idar ita ce kake bukata haka waɗansu malamai suke wani za ga cewa malami ne wanda Allah ta'ala ya jarrabe shi da yawace yawace to amma malamai wanda suke so su fa'idantu da shi shikenan irin yanda in kana so in kana so zaka kama bera ko kai ka mishi dubara yanzu yau ka je ka kace kana so ka kama kihi a cikin ruwa in ka kawo tsaka sa dole ka sa mene yawwa ta nace sai mun zama yawwa sai ka sa ta ko to na ai abinci mene ce abincin kihi kana kawo in yazo ya ganta wulwulu ta zai ya kama ta yana kama ta shikenan dak kai kuma dama danin naka da kake shine dan kai wannan ne ba tana da bace kai kake so shi kihin shi ne kake so shi kuma yana son tana sai zama to inda tana in dubu za ka hada ba za ta maka maganin kihi daya amma tana guda biyu ta iya kama maka kihi guda kasa su kasa su yi kenan yanzu ya ja yana gaiga shi kenan ya cakushi ba ka janyo ta in ka jana kikin kikin to haka nan malamai suke in suka ga wannan ga abin da yake so ko sai su haɗu su yi guruf yau kai in ka zo da wannan saboda ya zauna mana karatu gobe wancan zai zo da wannan ya zauna mana karatu jibi wancan ya zo da wannan ya zauna mana karatu cikin ɗan lokaci kankane sai ya zama to kun fa'idantu da iliminsa sosai mun gane da kyau ƙila aka ce al'ilmu izun la zulla fihi ilimi girma ne wanda babu kaskanci a cikinsa ko na biyu amma wala yudraku bayan da za a riski wannan ilimi din a same shi illa bi zullin face sai da yasar da kai wanda la izza fihi ba kuma wani girma a cikinsa in dai kana so ka samu ilimi dole ne ka yasar da kanka duk mutumin da ya ce zai dinga tarafu'anci ko ya dinga ɗaga kai ya dinga nuna cewa shi ma ya san wani abu shi kenan sai malam ɗin ya dinga danne mishi abin da ya kamata ya sanar da shi kana ta fama akan ka san wata fa'ida shi kenan kawai aka zo kanta ma wata matsala ce wanda ka yi ta tambaya akan ta ba su ɗaya ba su biyu ba amma malam ya zo kanta yadda za muka ishara ka gane shi kenan kawai a kuci ba za muka ba wannan isharar ka gane to don haka idan mutum ya zamanto zai yi girman kai ya zamanto ya yi shishigi yana tarafu'anci wajen neman ilimi sai ya zamanto shi kuma ya ɗauki lokaci mai tsawo ana tunanin cewa shi ɗalibin ilimi ne amma kuma muna ɗaliban ilimi ne sunan shi kamar yadda a can baya mun yi magana akan abin da ya shafi malami da likita innal mu'allima wa tabiba idahuma la yansahani idahuma lam yukrama wasbir li da'ika in jafawta tabibahu wa qana'a bi jahlika in jafawta mu'allima to haka nan in ka tafi likita in ka ce za ka yi shirme za ka nuna cewa kai ma ka san wani abu a likita shi doktor ɗin da kuka haɗu da shi sai ya kyale ka kai iya tarka daga ƙarshe in matarka ce ka kai ka sa a mata abin da zai zama shine sababin hallakarta in mahaifinka ne ka kai ga baki ɗaya likitawan su ce su cika maka takarda ta an sallame ku kai ku ka san baka ku cancanci a tashe ku ba je ku komo gida a zo a yi ta fama saboda kama likita shirme to haka nan malami yanzu in ka nuna cewa ka sani ko to ko kwaba ne kai ka cika takarda da shirme ina zai cika maka eh ka koya je ka koyar daga je kuna ta rikici da ɗaliban ilimi kuna ta rikici tunanin ka kai malam ya baka takarda ce ta yabo na cewa ka zama malami ya ko ya baka takarda ce ta yabo na cewa ka zama mahaukaci ka je ka ta shirye ko a cikin gari ka kwada wacce ka kwada wacce ka yada sandalaka ta inda ka ga dama ka zama malami ka ce to a gurin malam wani kuma kai karatu mu za a nuna malamta wa qala al-qa'il wani mai faɗa ya ce aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha falasta tanalu al'izza hatta tuzillaha ce aralaka nafsan ce ina ganin ranka tashtahi an tu'izzaha a kana begen wannan ran naka tana so ka dinga mutunta ta ka dinga girmama ta ina ganin ranka haka take so a kullum abin da take so shine ka dinga ɗaukaka ta to ka sani falasta tanalu da izza baka zabanto ba kana samun girma da buwaya hatta to zillaha har sai ka yasar da kan naka a lokacin da ake karatu go kada ka damu da wani kayan da zaka tafi makaranta da shi sai gogaggu sai da hula da sauransu zaka tafi makaranta ka tafi a yanda ka samu kanka kada ka dinga tunanin cewa sai da sadaka za ka ta makaranta tafi ko babu sadaka dama a matsayinka na ɗalibi kake ɗalibi ba san shi da wani kuɗi ba da sauransu ɗalibi da karatu aka san shi don waɗansu abubuwan da za su sa ka ɗan yi tarafo ka ɗan ji daɗi da sauransu kada ka sa su a a kanka cewa sai ka same su za ka tafi makaranta wani za ga cewa yana kafa hujja da cewa shi ba shi da abin sama ne shi yasa baya zuwa makaranta ba wa wani gari ba a garin da yake ya rika cewa wallahi ka san ni tun da na rabu da mutu wallahi wahala nake ji zuwa makarantar nan kaga da ya saba kan shi ne ya dora kan shi guri yanzu a murya in dai har mutum yana da kwai himma da yin karatu ba gurin da ba zai iya zuwa a kafa ba karatu ba gurin da ba zai iya zuwa a kafa ba karatu yanzu akwai mutumin da zai iya sharewa awa ɗaya yana tafiya a kafa yanzu zai tafi gonar shi wani za ga cewa in damuna ta zo tafiyar da yake daga nan wallahi ta fi ka je karshen gari daga gabas ka dawo kafin ya tafi gonar shi kuma a kafa yake zuwa ba kuma haka ne wani lokacin hada budon ruwa yake ɗauka ɗan litar goma in zai tafi amma duk da haka bai taɓa cewa yau baya zuwa gonar wannan tun da ya sai da wannan sama tashi kawai gonar bana shaya za ta baka taɓa ba ya faɗi haka amma da ke makaranta ita ita ce mai daɗin hawa kuka mai daɗin hawa za a iya cewa ba a yin ta kuma a zauna lafiya mutum zai tafi gona ya je shi ya dawo kuma baya hana gobe ya tafi ba zai iya sai ya je da sha hudu yana zuwa yana zawa bai taɓa kwashi ba amma makaranta bai taɓa jera kwana uku ya tafi ya zo ba a kafa in dai ka gan shi ya jera kwana uku yana zuwa makaranta to lalle ne a sama yake zuwa amma ya je zuwa ƙaho ya je zuwa ƙaho bai taɓa jera kwana uku ba kuma a haka yake so ya zama to ɗalibin ilimi na gaske a sai dai muna ɗaliban ilimi wanda ka dage ka zama manomi kawai eh yan mana tun da a gona za ka iya zuwa ka je ka dawo ka yi sati kana zuwa ƙaho Allah wani aka gaya maka tafiyar da yake ya tafi gona ko ya dawo har alfahari yake wallahi wani in kai kake tahiyar da nake in zanu gona kace ake in zanu gona wallahi ka kwanta yanzu kaga tafiya ne ta kai ta kilo biyar ka san kwari to he mun wuce nan he mun gangara can duban kuma wallahi ba in je ba a mota ba ba a sharatu ba a kawa sai inda tashi wata har gudu nake in zanu amma bai taba zauwa makaranta a kawa ba wuce shi shine kawai ba wanda zai kashi motan shi ya lalace ko motan shi ya yi talla ko babu mai da sauransu wannan kawai ta ce hujjar shi wanda zai hana shi zo makaranta don da yanzu ka tafi gona ba ruwanka da cewa yau an yi ruwan shimka ka da ko motanka ka ji babu mai kuma ba ka da kuɗin da za ka sa mai ta yadda za ka ce to yau sai ya da ita ma ta yi aiki ko to haka nan in aka ce ana karatu in ka hudo motanka babu mai kuma babu kuɗin sayan mai sai mata ita ma ta yi aiki ana sai aikin Allah za ki yau sai ya da وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك